الجمعة مدنية وعيدي عشرة أيام ne mai bayanin juma'a an sauke shi daga garin makka ko daga madina yana da aya goma ya ɗaya yana magana ne akan sallan juma'a malamai sun ce masallacin da aka fara yin manzon allah ya fara sallan juma'a ita ce masallacin kuba to saboda haka juma'a tana da dokoki tana da sharuɗa yadda shari'a ya gindaya a yi ta ita dai sallan juma'a wato wahiya hajjul faqara'i wal masakin haji ne na mai karamin karfi da kuma na miskinai kuma duk mutumin da ya je sallan juma'a ya dawo wa hiya kafaratun lima bainahuma wa ziyaratu salasata ayyam aiki ne guda ɗaya kaga ladan sa zai zama goma to daga wannan juma'ar zuwa juma'a mai zuwa duk zunubin ka Allah ya yafi har an ƙara kwana uku tunda man ja bil hasan nace kaga zai zama falau ashara amsaliha to sannan kuma sallan juma'a yara mata budurwai ba a yadda su dinga zuwa juma'a ba yaranka ƙanana juma'a bai zama wajibi a kansu ba amma su dinga zuwa domin rana ne a hakan su tahi da addini wanda yana da jinya an sauke masa juma'a mai jira marar lafiya ba sai ya je juma'a ba wanda wani yana bin sa bayi in ya je masallacin juma'an zai takura yi a kunyatar da cikin jama'a shi ma sai ya zauna wanda kuma wani azzalimi zai kwace kudin sa ma juma'a ta sauka a kansa masu jiran mara lafiya a asibitin suna da yawa ranar juma'a an sauko su yi azhar mace mai miji bai kamata ta je sallan juma'a ba duk matan da tana da miji idan an je juma'a an sauko ta yi azhar a gidanta dattawan mata wanda sun tsufa ba sa sha'awan aure wannan za a iya fitowa su zo sallan juma'a kuma idan an zo sallan juma'a mu a wannan mazhaba tamu kafin liman ya zo mai nafila sai ya yi ta nafilansa daga lokacin har zuwan liman amma liman ya zo mu a mazhabar mu na imam malik liman yana kuduwa ba a yarda a yi nafila ba amma mazhabar imam shafi babu laifi ko liman yana kuduwa ma za a iya yi to amma namu na imam malik liman ya zo kudubar liman ta yanke sallar ka kuma sallar sama kudubar liman ta yanke maganar ka sallar liman ta yanke sallar ka to saboda haka liman yana kuduba yin nabila amma namu mazhabar makaruhi ne kuma ana so a je juma'a da garjin rana kamar sha biyu ka je ya fi lada don akwai mala'iku biya kofar masallacin duk wanda ya zo da farko za a rubuta lada na biyu za a rubuta na uku haka wanda ya fara zuwa da farko kamar ya yi sadaka ne da taguwa na biyu kamar ya yi sadaka ne da saniya na uku rago na hudu kaza na biyar kwai to kuma duk lokacin da liman ya zai fara kuɗi ba ma wa'annan mala'ikun sun ɗaya takardan abin da suke rubutawan ya ƙare a danga zuwa juma'a da wuri liman kuma yana kuɗi ba ya yi gajeren kuɗi ba sallar ta zama doguwa kar kuɗi ba ta zama doguwa sallar ta zama gajeriya a yi kuɗi ba yadda za a sallar mutane cikin nishaɗi da walwala kuma kowa ya tafi uzurinsa haka ake so kuma idan an zo sallan juma'a an zauna ba a so aje aje da kaya mai kyau e ka yi ado ka ƙure a daka ƙur'ani ne ya faɗa ya bani adama ku zo zina يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة قل الله من حرم التي زينة الله التي أخرج لعباده وطيبات من الرزق قل هي قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا كارثة يوم القيامة مم.
كذلك نفصل الآيات لقوم to يعلمون ka gani ranar juma'a ka ƙure a daka ka sa sabon kaya shine hajjin mu ma yanda kaga kirista ran ladi suke cincirin da to mu musulmi namu ya faka tunda mu muke da addini ƙwararre to saboda haka ranar juma'a ka sa sabon kaya ka yanke farce bayan ka yanke farce amma gyaran fuska bayan nan in kanka ya isa aske a aske eh sannan kuma wanka da ake ranar juma'a sunna ce babba idan kai wankan nan mota silin bin rawahi kar ka zauna daga yin wankan maza ka je masallaci in kai alwala eh amma idan kai wankan nan ka tsaya ka ci tuwo ko kai haruwa to wasu malamai sun ce in dai da sarari a sake wankan amma an yi rangwame akan dan kuno ka kurba ko ruwa amma tuwo ka ci to wankan nan sai ka sake ko ka zauna a wani kuma jalisi kai hira baka je juma'ar ba to wankan nan sai ka sake shi eh amma kai kayi ko fitsari wannan laruri ne ba sai ka sake wankan ba idan ranar juma'a ne to kuma idan mutum ya je sallar juma'a duk takunka na dama lada ake rubutawa na hagu zunubi ake kankare maka kuma in mutum zai zauna ya zauna inda zai kalli liman kallon liman din ma a matsayin ibada yake yana kudu ba eh sai dai wanda yana wannan gefen ba zai iya kallon liman ba ko wanda yana wannan gefen tun shi kenan ba yadda aka iya amma dai kana kusa da liman kallon liman din ma a matsayin ibada yake sai ta kallon sa ranar juma'a bayan an gama a gaisa da wannan a gaisa da wannan cikin nishadi to Allah ya ce mu saboda taro ne na karkara yanzu a nan garin da wannan garin an yi wani abu wani bai yi wa wani jaje ba to ranar juma'a ne na wannan garin ya zo wannan garin ya zo sai a tare garin da yake zuwa wane an yi abu kaza to sai a sadar da zumunci kama watsa kowa ya ga da zumuncin karkara na nan garin ya ga na nan garin na nan garin ya ga abin da ya faru a nan wannan ya ba wannan labari na murna an yi murna na jaje an yi jaje kaga a masallaci an sa da zamanci to yi ne Allah ya ce zai mana magana akan sallan juma'a mu je bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ardi al-malik al-quddus al-aziz al-hakim yusabbihu lillahi suna tasbih ga sarki Allah yanzu a hu suna ke wallahi wannan lanjaye za'ida ne yusabbihu lahu ne ma fi samawati abinda suke saman nan bakwai kuma fil ardi da wanda suke kasai fi zikiri cikin ambato malita saboda rinjarwa ne lilan sari ga mafi yawa al maliku mamallakin sarki al quddus tsarkakeke al munazza amma la yaliqu bihi sarkin da ya tsarkaka da abin da bai dace da hi ba al azizu mabuwayi الحكيم غني في ملكه ملك ذا وسنه ده أيوكم سباكي ديا وهو العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة هو الذي هنا زرقين ده بعث يعيقو في الأميين سكين عرب لا رباوة والأمي إنن من لا يكتب ولا يقرأ وان ده بايا ربوتو بايا كراتو سيدنا رسول الله بايا ربوتو amma kuma ya fi kowa iya rubutun baya karatu saboda zubansa da ta zo a taura baya rubutun baya karatun idan zai rubuta ko kuma ya dinga karantawa allo to sai a ce abin da ya faɗa karantawa ya rasulan manzo ne minu daga cikin zuwa muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya tulu alaihim ayati yana karanta musu ayoyin alqur'ani wa yuzakihim ay darum yana tsare da zumin shirka gabaran tara Allah da wani wa huwa yu'allimuhum wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma yana sanar da su alhikma alkitaba ita ce alqur'ani wal hikmatu ma fi min al ahkam da abin da yake cikin hukumce hukumce wa in kanu min qabl fi dalalin mubin wa in mugabu badu min al sakila da ismu ma zu wa inna wasu dinnan ay kanu sun kasance qabla muji tun gabanin zuwan sayyidina rasulullahi الذي لا لنزلنا cikin bata mubinin a bayyane wa akarina minhum lamma yalaqu bihim wa akarina ay adabi ne ala millina al mawjudin akwai wasu minhum daga cikin su wal itiyani minhum ba'dihim lamma lam yalaqu bihim fi sabiqati wal fasali ba su riske yi ba cikin rigaye wal falal ko falala wa huwa wa huwa al aziz al hakim wa huwa al aziz Allah shine mabuwayin sarki al hakim Allah shine gani fi mulki a mulkin sa sunihi da ayyukansa wa hum tabi'una sunni tabi'ai wal igtizaru alayhi an tagaida wal kafi wannan kaulazin fi bayani fadalin sahaba yana bayani ne akan fadalin sahaban manzon Allah al mab'uz bihi min nabi sallallahu alaihi wanda aka aika musu manzon Allah alaman adam ga wanda ya wani jazu mai man ba'aza ilaihim wanda aka aiko zuwa wa amanu bi zuga imani da himin jami'il insu da dukkanin mutane والجن da aljani ila yawmil qiyamah da har zuwa ga ranar gobe kiyama lianna kullu qarnin kowanne karni kairu mai man yali yana biye da wanda yana yana biye da wanda yake tare da hi zalika fadlullahi yuti man yasha zalika fadlullah wannan falala ce ta Allah yuji Allah yana bada falalansa man yasha ga wanda ya zahi ne manzon Allah ومن ذكرهما هو ده wanda muka ambato tare da hi wallahu wallahu zul fadlil azim wallahu zul ubangiji zul fadlil sarki ne ma abocin fadlila al azim mai girma masalul ladina hum min tawrata thumma lam yamiluha kamasalil himar yamilu asfara bisa masalul qaumil ladina kazzabu bi ayati llah wallahu la yahdi al qaumaz zalimin Allah ya ce masa Allah madaukakin sarki yake bada labarin masalul ladina hum min tawrata Ka kaga wayanda suka dauki a taura kalle wal amala biya aka dora mun su yi aiki ne summa lam ya'miluwa amma lam ya'lamu bima kaman ba san abin da yake ciki ba min naji da kamannin sayyidina rasulullah falam yuminu bi ba su imani da abin da ke ciki ai ka masal himeri kai ka ce jaki ne ya milu azbara a dora masa kayan takarkadu kitaban fi adam intifahi biya cikin rayin amfanuwansa da ita bisa tur masal da muta misalin alƙawma mutanen da allazina su ne wa'anda ka zabo bi ayatin lahi sai ya karyata ayoyin Allah al-musaddiqatu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake gaskata manzon Allah wal makasusi bi zanni an kebe su da zargi mazubin an shafe ta kadiru wa hadal masali wallahu wallahu la yahdi al-qawma zalimin Allah baya hirye da mutum azzalimi duk wanda ya karanta abu an ce yayi aiki da abun bai aiki da abun ba kaman jaki ne da littafi bai da amfani mal ilmu illa al-amal bihi ba komai ne ilimi ba sai dai kai aiki da abin da yake ciki قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين قل يا موسى يا أيها الذين هادوا يا كو يهودا إن زعمتم إذا كنا رياوا أنكم أولياء لله كوني مصوين الله min dunin nasu koma bayan mutane ku Allah ya fi son ku fiye da kowa ku Allah ya yarda da ku fiye da kowa ku Allah ya amince da ku fiye da kowa fata man nawal mauta Allah ya ce to ku yi burin mutuwa mana ku zo gurin Allah masoyin naku in kuntum sadiqina in dai kaunar ku da Allah gaskiya ne ku yi gaggawa ku mutu ku je gunsa ta Allah ka bi ta mannan shardani ne ala anal awwal qaidin na barko qaidi ne bi kana cikin nabi in sadaqatum in dai kuna gaskatawa fi zabikum shikariyahu annakum awliya'u Allah ku ne majibancin Allah wal waliyu ayi majibanci yuzir al akhirata zaban lahira zai yi ba duniya ba mabdawa a fara al maut fata man ku yi buri mana ku mutu ku je gun Allah wai su suka ce ai su Allah ya fi so akwai ayin da suka ce nanu abuna wallahi نحن أبناء الله
sai وأحباؤه Allah ya ce to ku kuka ba son Allah fiye da kowa to ku mutu ku je gunsa ai ba yahude baya burin mutuwa Allah ya faɗa wa ma huwa bi biza ina Wa ma huwa bi- ya waddu ahaduhum يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو- وما هو بمزازه من العذاب أن يعمر والله- والله بصير بما يعملون ai duk ba yahude guda ɗaya burin sa rayuwa yayi shekara dubu Allah ya ce ba yahude ko dubu muka barka Allah ya ce ba za ka tsere mana ba ba yahude rayuwa yake so to yi ko duk wanda yake son Allah ya ce mutu ya je gurin Allah a nan ayan Allah ya kure su ba daman magana an kana son mutum sai ka je gurin sa Allah ya ce in dai ku mazoya na ne kun mun biyayya abin da na faɗa kun bi ku zo guri na to duk abin da Allah ya faɗa ba su bi ba abin da ya hana shi suka yi ba za su yadda su je gurin Allah ba dan ba su da gaskiya Mm.
ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم wala Allah ya ce da wala har abada ba yahude baya burin mutuwa abadan har abada bima qadamar aidiyin abin da ya gabatar ya san ba kyau min kubrihim bin nabi sun kafar cewa sayyidina rasulullah صلى الله al multazimu li kadhibi suka lazamta ƙarya ya zuwa gare shi wallahu alim والله عليم بالظالمين Allah yi ne masani ga wanda yake kafiri قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب وشهادة فينبئكم بما كنتم wani ya تعملون musu ya rasulullah inna la mauta kaga ita mutuwa allazi tafiruna minhu wanda kuke guje masa fa innahu mulaqikum sai ta gamu da ku haka tsarin mutuwa yake yi mutuwa an kana gudu gaban kake tara ai eh duk wanda yake gudun mutuwa sai ya tare gaban da qur'ani nan ya gaya mana ko kun manta ne yana cewa alam tara ila allazina karaju min ألم تر diyarihim إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف هذا الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحيهم إن الله- إن الله لذو فضل على الناس مم.
ولكن أكثر الناس لا يشكرون Allah ya ce kun manta ne ban ba ku labari ba alam tara ila allazina karaju min diyarihim su dubu takwas ne wai saboda tsoron mutuwa suka bar garin su wu suka fita eh su dubu takwas ne karaju min diyarihim ne dalili a hadar maut sai Allah ya ce yau dan mutuwa ya mutu ku mutu a gurin take sun fita a garin duk suka mutu sun ma yau sai Allah ya raya sai ya ce ai gudu baya sa a tsere mutuwa eh aya aka raya su inna la lazu fadlin ala nas muna da iko Allah ya ce duk inda ka je mu kama ka au kallazi marra ala أو qaryatin كالذي مر على قرية وهي خاوية علو- على عروشها qala anni قال أن يحيي هذه الله بعد موتها ya Allah yayi da hi فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم؟
قال كم لبثت qala labiz قال لبثت يوما أو بعد يوم Mm.
قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه Mm.
وانظر إلى همارك ولنجعلك آية للناس Mm.
وانظر إلى النظام كيف ننشرها ثم نكسوها لهما فلما تبين فلما تبين له قال قال أعلم أن الله على كل شيء ka قدير gani a nan uzair ya ga wani alƙarya bukuta nasar ya rusa mutane da mace ya ce yanzu yaushe Allah zai tada wayan nan Allah ya ce to kai ma mutu a nan sai da ya je ya kara ɗari sai Allah ya tada shi kwana nawa kai nan ya ce wuni ɗaya ne ko kwana ɗaya ko wuni sai Allah ya ce a nan gurin da ka gani shekaran ka ɗari ne eh ga abincin nan naka da ya je ko lalacewa bai yi ba ina kayan jakin ka sai a taro nan a taro nan yace jakin mun aje aya ne a gare ka aka dinga taro aka tada shi ka jakin ya tare ya kuka ya ce to Allah ya ce yadda kaga mun kashe muna da iko mu raya eh dan Annabi Ibrahim ya gaya manzo Allah al- ya ya faɗa Annabi Ibrahim Allah madaukakin sarki ya ce ce masa au qala awalam tuminna وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تهي الموتى kaji Annabi Ibrahim ya ce rabbi arini kai wa tuwi limauya sai Allah ya ce قال أولم تؤمن Mm.
قال بلى ولكن- ولكن ليطمئن قلبي قال fa kuza قال فخذ أربعة من الدهر فاسرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا Allahu akbar واعلم أن الله عزيز حكيم to kaji ba Annabi Ibrahim kenan alayhi salatu wassalam ya gani a yake ya ubangiji ya kake tare mace ce ba ka yi imani bane yace na yi to nemi tsuntsaye guda hudu ya nemi zakara ya nemi dawusu ya nemi hankaka ya nemi agwagwa sai Allah ya ce hada su buri ɗaya ka kirba amma ka ajiye kan a gefe ya kirba naman aka ce dunkula wannan ya ajiya wannan dutse wannan wannan dutse wannan wannan duk da ya gama ya ajiye su Allah ya ce ka ɗau kanka kira hankaka in ya ce hankaka sai ga cikin ikon Allah wannan nama ya tarwatse nan ya tarwatse nan ya tarwatse ya haɗe da nan sai ga ya zo yana neman kan bai baya kan ba har fuka sai ya baya kan sai ya koma gefe kan ka ce wani abu nan da nan duk Allah ya tashe su shine Allah ya ce to kaga yadda muke nuna ikon mu annabi Isa alaihi salatu wassalam Allah yake ce wa yasuhi lil mawtiya وإذ تخرج الموتى بي- وإذ كفوت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات
shi kenan wa yasuhi lil mawtiya bi idni wa- wa بإذني مم.
وإذ تخرج الموتى بإذني shi ma Allah ya ce annabi Isa da izinin wanda yana kabarin in ya je doka kabarin sama dan annabi Nuhu shekaransa dubu hudu da ya je da ka sannan sai ya tashi sai ga rabin kan baki rabin kan fari ya ce ya lokacin da ka mutu saurayi ya ce ta lokacin da ka doka na dauka ni tayin kiyama ma kai shine kaga wannan hurmara ce shekaran ka nawa nan ya ce dubu hudu me ya dame ka ya ce to har yanzu dai ni dan annabin Allah ne amma ɗacin mutuwa bai bar bakina ba shekaransa dubu hudu to saboda haka su yahudawa sun san mutuwa wala ya hu abadan bima qadama taydihim Allah yake kulinna la mautal ladhi قل إن tajruna الموت min الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم Allah تعملون yake kuma turaduna zaka mai shi ila alamul gaibi izuwa ga sarki masanan gaibu wa shahadatu sarki mai shaida aikin bayi fa ina biyu kun zai labarta muku bima kuntum ta'maluna da abin da kuka aikata bai jazikum bi da yi Allah zai muku zakayya ya يا ayyuhal أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسأوا إلى ذكر الله to وذروا البيع wannan kiran sallah ne na biyu inda an kiran sallah da liman yayi ga kuɗi ba da ka je kanti kana tsaye ka ba da kuɗi ba baka kaya ba to a wa- a fasa cinikin ya zama haramun eh in dai kiran sallan biyu aka yi duk wata mu'amala ta zama haramun ciniki ne Allah ya ce yayin da aka yi ya ayyuhal ladina amanu ya ku bayi da kuka yi imani idza nudiya yayin da kuka ji wazana lissallati ga sallan juma'a min yawmil juma'ati daga ranar juma'a fa sa'au ila zikrillah maza ku yi gaggawa ku je masallacin juma'an nan wa zurbaya ku bar cinikayya itra ku aga da ku bar kullu ciniki zalikum kun ga barin cinikayyan ذلكم nan خير لكم إن كنتم تعلمون zalikum ku bar cinikayyan nan ku je ku a- amsa kiran Allah khairun lakum shine mafi alkhairi gare ku in kuntum ta'lamuna in dai kun ana zani annahu khairun fa ba'aluhu ku aikata hi فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم wani ترجعون za ku riyar sallatu amma yayin da aka gama yi muku sallah fanta hiru bil arabi kowa ya tarwaje ya wadi a bayan ƙasa amar ibada an halatta mu wabta ku kowa mai neman halattan sai je ne idilibu kuyem arziki arziki min fadlillahi daga fadlan Allah wa zkurullahi kafiran ku ta ambaton Allah da yawa da yawa la'allakum ba da banza tubuluna ko ka samu babban rabo tafazuna za ku rabo ta kana sallallahu alaihi wasallam ya kadu yawmal juma'a ranan juma'a manzon Allah yana kudu ba wadi madiru sai wasu batake suka gabato war raba li ya dibulu idan sun kusan higa gari sai su dinga buga wani ganga ala adabi ga al'ada irin na fatake manzon Allah yana kudu ba baka rajala hannasu mutane suka fita mina masjidi daga masallaci gaira izina ayar rajulan banda mutane guda biyu ba su yi saurare da manzon Allah ba fa nazala sai wannan aya ya sauka mm.
وإذا رأوا تجارة لو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما wai za yayin da ra'au tijaratan suka ga masu kasuwanci sun zo lawan ko kuma aka bugi wannan gangan in waru ilaya gaba ɗaya suka tarwaje suka barka aya tijarat aka je gunka li'anna madalubahum duna lawi abin neman su ne kuma bayan shi dan kasuwancin suka je ba dan wannan buga dindifan ba wata raquba suka barka bilki da baje kana kuɗi ba ya rasulullahi to ka gaya musu cewa wa inna ma na'am قل ما عند الله خير من اللهو ومن wata التجارة da kuka suka barka kaiman a tsaye to kulga ya musu ma inda Allah ya kaga abin da ke gurin Allah minan sawabi na sakamako kairin shine mafi alkai lillazina amanu ga wanda suka yi imani Allah ya faɗa minan lawi da wannan abin da aka buga na dindiba wa minan tijarati da wannan kasuwanci da aka zo da hi mm.
والله خير الرازقين wallahu sana ubangiji khairur raziqina shine zargi mafi alkhairin azurta ba yuqalu ana faɗa kullu insanin yarzuqu ailatu ay min rizqi Allah ta'ala daga arzikin Allah ay laysa muradu bi anna kullu insanin yarzuqu ailatu bi istiqlali bi hawli wa quwwati bal man razaqahu Allah ta'ala yajri ala yadayhi duk wanda Allah yake azurtawa da izinin Allah yake azurtuwa
سورة المنافقين مدنية وعلى إحدى عشرة آية to jama'a wannan sura ne mai bayanin munafikai manzon Allah ya faɗa ya ce yi munafiki a masallaci kamar tsuntsu ne a keji duk wanda kaga a masallaci yana haka da kai yana haka ya kasa nutsuwa munafiki ne eh maza Allah haka ya faɗa munafiki a masallaci kamar tsuntsu ne a keji ya kaga tsuntsu a keji gurin fita yake nema to yi a takure yake baya samun nutsuwa to haka manzon Allah ya magana to saboda haka a kiyaye munafurci ba yi da kyau ya Allah ya magana بسم الله الرحمن الرحيم bismillahir rahmanir rahim إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله idza ja'aka almunafiquna yayin da munafikai suka zo gare ka ya rasulullahi صلى الله عليه وسلم qalu bi alsinatihim za su faɗa akan harsunan su ala kilabu ma bi qulubihim sabanin abin da ke cikin zuciyarsu na shahadu su ce sun shaida innaka la rasulullah kai manzon Allah ne sai sun ka harafa tauhidi inna za su sa kai manzon Allah ne na'am والله يعلم إنك لرسول Allah ya ce ai ba su ne za su ce sun shaida cewa kai manzon Allah bane wallahu ya alamu Allah shi ne masani lar kai innaka cewa kai dana la rasulullahi manzo ne na Allah mm.
والله يشهد إن المنافقين لكاذبون wallahu amma shi Allah ya shahada Allah ya shaida ya alamu ya san innal munafiqina haqiqa munafiqai cikin wannan da'awa nasu lakazibuna abinda suke faɗa ƙarya ne ba gaskiya ne ba fi ma armaruhu cikin abinda suka kudure mukaliman lima qalu sabani da abinda suka faɗa mm.
اتخذوا أيمانهم جنة فسدوا عن سبيل in الله dai munafiki ne na gaskiya ita ka zo yana rike aimanahum rantsuwan su jannatin garkuwa duk mutumin da kuna magana yana billahi allazi la ilaha illa wa billahi ƙarya yake munafiki ne mumini ba yawan rantsuwa amma abu kaɗan billahi allazi billahi allazi ka munafiki ne haka Allah ya faɗa yi rantsuwan shi ne garkuwa to manzo Allah ya faɗa ko kana da gaskiya ka daina garajen rantsuwa bare ma baka da shi yawan rantsuwa alama ce ta munafiki mutumin kirki ya faɗi magana an yadda an yadda in ba a yadda ba sai a yi shiru amma yawan rantsuwa mutum ya buɗi baki sai rantsuwa ya buɗa sai rantsuwa to dai bisa ga alamu akwai munafurci a tare da shi saboda halayya ce ta munafikai ita ka zo sun riki aymana hum rantsan su jinnatan garkuwa sataratan suna satarce ala anwalihim dukiyarsu wajima'uhum da jinanan zanki da wannan rantsuwa nasu fasaddu fasadu an sabilillah da rantsuwan ne suna toyewa kada abu ta barkin Allah anil jihadi fi kada aje yaki innahum innahum sa ma kanu ya'malun innahum cewa su munafikai sa'atur ma kanu ya'maluna da abin da suke aikatawa na rantsarantse ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فضرب على قلوبهم فهم لا يفقهون zalika wancanan wannan bayanin su amali ka ga mummunan aikin da munafikai suke aikatawa bi annahum amanu su dai munafikai sun yi imani bil lisani da harhi suma kafaru bil qalbi amma sun kafirce a zuciya istamaru ala kufrihim bi kuma suka shude akan kafircewansu fadu biya to hakika Allah ya yi muke ala qulubihim bisa ga zukatansu bil kufri da kafirci fa hum su dinnan la yabqahuna al imani ba sa fuskantar imani ko kada وإذا رأيتهم توجبك أجسامهم in dai munafiki ne ya fi kowa kwarjini ai eh in ya zo gunka sai ka ganshi ganin kyau eh wai za ra'ayatun yayin da kaga munafiki to ju- sai ka yatar da kai aji samu hun jikin sa lijimali ya gaye Allah ya bayi kyau kai ma kyan ne zai zaka ji kana son sa wa in yaqulu in yana وإن magana يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة in dai munafiki zai magana cikin mutane kowa sai ya saurari munafiki kowa fa ta zama li qaulihim zancen sa kowa za ga ya mai da hankali li fasahati akwai fasaha a hari amma zuciya ta makance eh akan magana in dai magana ne a faɗe ta baki to na munafiki ya fi na kowa manda ya fi daɗi ya fi iya tsari in yana tsarawa za ka ce an yi abin to ba a yi ba kana tsammanin ka kaman an yi kake gani ba a yi ba ko kuma lalle abin za a yi to ba za a yi ba kurin tsari ne na munafurci Allah ya ce ya fi kowa iya fasa ka annahum kai ka ce min azami ajsami saboda girman jikin fi targe tabahumi da barin kuma rayin fahimta kushubin kaman kore ne ko kuma babban itace ne duk su kun shin waran mu musannada wanda ake jingina yi mamalat ila jidar idan ka tanga zai karkace ka nemi kore ka jingina haka munafiki yake Mm.
يحسبون كل ساعة عليهم kuma in dai munafiki ne baya son hayaniya kayya kayya sai ya ji kamar shi zaka fallasa daga za a faɗi wani tsawa sai ya ji kamar asirinsa ne zai tonu shi yayi ai munafircin yake in ya ji wani magana mai ƙarfi sai ya dinga haka karfa karfa fallasa ni fa yi mana to ai kaga mutumin da yayi mummunan aiki duk magana da za a faɗa zai ji kamar da shi aiki shi gaba ɗaya baya yarda da kansa yayi munafiki ba ma kai ba kan nasa ma shi bai yarda da shi ba kan nasa ma to wani ya za a yi kai yadda da kai to kuma ya zibu na zai tsammani kullum sai hacin ta zibu duk wani tsawa kan da fi askar in an ji kai ina sojoji kai kamar shi za a fallasa wani sha da assalamu alaikum ga wani abin wani ya bata shi munafiki zai haka ko shi za a fallasa duk wani tsawa ya ji sai ya tsammani alayyau kamar a kansa zai dira lama fi kulubi mina ru'u domin shi zuciyar munafiki cike da ke da tsoro an yanzu da biyin ma ya bihu di- kar a zaukar da abin da za a halitta zub da jinin sa yi kula a tsore ce humul adu Allah ya ce هم wa'annan maki العدو فهزرهم humul adu wa'annan munafikan ya manzon Allah makiyinka ne fazurun ka tsore ce fa innahu yamshuna sirraka lil kufari idan sun ji abin da suka ji a gunka sai su je gurin kafirai suna tarwata sirrinka a gun annabi su zaman ba na alkhairin yake kasa ba eh suna gaban manzon Allah sun yi lib da kansu in annabi ya faɗa sun fi kowa girgiza kai amma daga ya gama wa'azin sai su je su samu kafirai wai za wai za ka lawo ila shaɗinin وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون ka ji halin munafikan Allah الله يستهزئ بهم ويمدهم.
ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما رجعت تجارتهم وما كانوا ka ji مهتدين munafiki ba wai za la kullu bina amanu mu yi rabban وإذا صادقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا كلا وإذا كلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يسعد الله يستهزئ بهم ويمدهم.
ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك أولئك الذين اشتروا ضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا wannan مهتدين shine halin munafiki eh idan munafiki ya game da wanda ya imani da Allah ai muna tare da ku in ya game da abubakar a ai yanzu muka tare a gurin annabi sai manzon Allah ya ce hasan baya za a yi ai kaza kaza ai ka yau na ji wa'azi suna faɗa wai za ka lawo lashiya da idan suka je gun kuma sauran munafikan nasu manya manya kai me yake kai gurin annabi ya kuma zo kuje kuma ya ce isa a قالوا dan izini إنا معكم إنما نحن مستهزئون daga an ce kai ya ɗazu na ganka a wurin annabi Muhammadu sai ka ji munafiki ya ce a ina ma kun ba ni ba na tare da annabi ina tare da ku haka zai ce ina ma ya sa abin na je ne dan izgilanci haka zai faɗa sai Allah ya ce to Allah ya sa abin ba komai sai an kai munafikin wuta a lahira sai an buɗe aljanna ya gani sai a kora kai wuta shine fasaran Allah ya sa abin bihi wa yumadduhum sai Allah ya musu istidraji ya ƙara musu fi digu ya sai da shigin ya amahuna sun zama kafan zuci Allah ya ce fa ma rabi ya tijaratu ga an zauna gurin manzon Allah an shiga wuta wannan kasuwanci Allah ya ce bai yi fa'ida ba fa ma rabi ya tijaratuhum wa ma kanu كانوا ba zama مهتدين shiryayyu ba ka zo gurin Annabi Muhammadu a gaban manzon Allah wai ba wai wani sahabi ba ma manzon Allah fa ka tayi kuma ka shiga wuta Allah mai yadda ya ga dama su munafiki ba ma ganin annabin ba fa kullun ana gindin Annabi Muhammadu Eh, in aike ne annabi su zai aika in kira ne sun fi kowa gaba gaba ai suna gaba dab in in annabi ya magana haka ne in ma wani fatawa da sai a ce maki Allah ga wani bako ya zo fa yana neman taimako eh sai annabi ya bayar su dai suna gaba ana zaune annabi ya ce ayi kaza a bar kaza ayi kazan an lokacin sallah ya sun fi kowa sauran alwala sauran gaba ko ba a riga su amma kuma wuta za a Allah zai biya ga dama in annabi ya tsaya tsayuwan sallah jab da annabi su ne Mm, suna kallon dunduniyan annabi ruku'unsa da sujadansa da su ake sallah a koma wuni a fadan manzon Allah da yamma ce manzon Allah mun nemi izini za mu gida annabi ya ce to ba da Allah da gida in ya tayi kuma in ya tayi ba gida za a je sai a je hada kai da munafikai me ya ce kaji kaji kaji abin da ya faɗa kaji kaji kaji sirrin sai a kai can shine Allah ya ce fa ma radiyat tijarar wannan kasuwa ba ta yi riba ba ba ma kanu mu dai ba su zama shiryayyu ba
قاتلهم الله أن يوفقون kada lahum Allah wa Allah ya la'anci munafikai annay yubquna Allah ya halakar da su ko a ina suka juya ya kai ba yasrifuna anil iman ba da qiyamul barhan وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون to yayin da aka dan fallasa aka gane halin su wai za kila lahum yayin da aka ce da munafikai ku munafikai i wannan halin da kuke tunda annabi yana duniya kila lahum ta'alau ku zo muna neman ku zai ce ah ina za kai ni ina zan je ina zan je a'a wannan halin naka ne annabi ne za mu je nema ma gafara ake bazan ce ba zan ce haka halin su ka ka ji wani rahe da laifin an gane su zo mu je mu na annabi ya ma gafara ba zai yadda ya je ba inda munafiki fana gilan ta'ala ku zo ba dan ko ina ku zo ana neman mu da zirina ana suna masu kawo hanzari yastaghfir lakum rasulullahi ku zo ga manzon Allah zai nema mu gafara lawau sai su juya da wuyansu shine lawau sai su yi haka ba za su ba ru'uzan su juya da kawunansu war ai za a gansu yasuduna suna dakirewa yuriduna suna bijirewa an zalika ga wannan kira wa musu duna musaghfirina suna masu nuna girman kai ba za su je ba سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم inna إن Allah الله لا يهدي القوم الفاسقين sawawan daidai ne alaihi ma gare su an saka firta da ko ka nema musu gafara ya manzan Allah istagna an wadata da alhamza na istifhamu na fahimtarwa an hamzatar wasu daga amha- alhamzan sadarwa amlan tasagfir lahum ko baka nema musu gafara ba lan yaghfir Allahu lahum Allah ba zai musu gafara ba akwai inda aka ce sawan alaihim an zartahum سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون kaga sifar nan aka ce sawa'un alaihim astaghfirta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfir Allah wanda aka ce sawa'un alaihim an zartahum ka musu gargadi ne am lam tunzirhum تنذرهم لا يؤمنون to wai me yasa ba za su yi imanin nan bane fa da ayar gaban za ta ba da amsa إنما تنذر katamallahu كتم الله على قلوبهم وعلى سمعهم نعم.
وعلى أبصارهم غشاوة abin da yasa ba za su yi imani ba katamallahu ne ala sam'ihim Allah ya yimke jin kunnen ne jin baya jin gaskiya wala buzirim Allah ya yimke ganin idanun ne babu ganin baya ganin gaskiya wala buzirim gishawa walahum ولهم عذاب ka ja عظيم ya ji za su gama da azaba mai girma an yimke kunnen an yimke jin ba sa ji ba sa ganin gaskiya saboda Allah ya ce mu musu tanadi da azaba mai girma a nan gurin Allah ya ce ko ka nema musu gafara ya manzan Allah ko kada ka nema musu gafara to lan yaghfir Allahu lahum Allah ba zai musu gafara ba innahu ka inna إن Allah الله لا يهدي القوم الفاسقين Allah baya hide da mutumin da yake fasiki ka san abin da yasa Allah ya ce fasiki anan duk inda ka ji fasiki munafiki ne amma za mu nuna ma inda sirrin yake wa adallahu almunafiqina وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حظهم ولعنهم الله مهم.
ولهم عذاب مقيم Mm.
كالذين من قبلكم تو- كانوا أشد منكم eh can baya za ku koma almunafiquna wal munafiqat المنا... وعد الله المنافقون والمنافقات can وال- baya dai almunafiquna wal munafiqat ba'dhum min ba'd بعضهم من بعض يأمرون يأمرون.
بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبلون أيديهم نسوا الله فنسيهم to gahi yazo إن المنافقين هم الفاسقون kai sirrin innal munafiquna humul fasiqun kai sirrin kenan can za ka kawo wannan eh aya nan ba za ka gane cewa an gaya masa munafiqin ba sai a can zai fassara maka wannan sirrin shine Allah ya ce inna Allah la yahdi alqawmal fasiqina wa ya fasiqi innal munafiquna humul fasiquna to kaji sirrin shi munafiki shine fasiki in ji Allah to mu je humul ladina هم yaquluna الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا kaji fa munafircin a karara kaji هم الذين سمنا بغزونا سكي تشوى يقولون لأصحابه من الأنصار سنا جايا ومنافقين أن uwansu na Madina suna cewa Allah sun zai zuwa lamarin a daina kawo gurin manzon Allah sadaka ma annabi yana zaune haka sai a kawo sadaka hi baya cin sadaka ina Abu Hurairah almajirai ga munan ku zo ku ci su ne gardawan farko ina Zuhaibu ina Amaru in ka kawo abinci sai a ba suka ce kun zai da zamu yi eh ai duk yan kauye ne suka taru a daina kawo sadaka sai su baje ai kadai yayi wa'azi eh ko ba haka ba in aka in aka ki kawowa su kadai ya yi wa'azi ai ba zai yi ba ai ko haka abin yake dama sunnatul lahi allazina kanu min qabl in Allah ya nuna ikon sa haka za a yi dai zaka yi ne humul ladina yaquluna la tunfiqu على أمن من إلا- عند رسول الله حتى ينفضوا kowanne munafiki zai ce ku daina kawo sadaka gidan manzon Allah kowa ya rike kayansa in ba a ba su abinci wayannan da suka zo suka taru a gindin sa ai kowa zai koma garin su kaji munafurci wannan maganar ka dai Allah ya bar hata yan baru har za a tarwade fa kaji ba eh har za a tarwade haka suka faɗa na'am ولله خزائن السماوات والأرض Allah ya ja da da fara kuwa Allah ya ce munafiki ba yi da tunani shi munafiki bai sani bane yanzu Allah taskar arziki tarkar ruwan sama taskar abinci Allah ya ce a hannu na fa yake in mun ga dama ma manzon Allah dinari dutsen uhudu za a mai da masa shi dinari wannan wanda suke zaune da manzon Allah girbe dinari ma za su yi su ci to saboda haka ko a nagari ir- ana irin wannan inda almajirai sun tare da yawa za a ga munafukai kar a ba almajirai abinci kar a ba su irin wannan ka fara yi kai ma munafikin ne kuma kai da kake yi dan Allah kar ka ba su ga labarin wani malami na mun samu kullum kokarin da ya mala Abdul Karim na Saleri yake ba mu labarin sa babban malami ne. wannan wannan kallani a masaki yake daukan abinci yake kaiwa almajirai gardawa malamin idan ya kai kallamin gardawan suka ci abincin kasa abin da suke a wannan kokon suke yin kashi sun gama ci sai su yi kashi haka yake kuma na rukari in ya je ɗauko kallamin ya ga da kayi in ya zo rubun rubun rubun idan ya fasa sai ya tona rami ya binne gobe ya je ya siyo sabon kallami eh kamar shi da zai kawo in ya zo ya siya ya ba su tuwon suka yi kashi gobe ya fasa shi ba ya fasa ba sai ruwan sama ya zo ana ruwa ana ruwa ya ɗau tuwon zai zo shi kuma mai anur ɗaya ne ɗayan yana gani ɗayan baya gani suka ce an yawa mai ido ɗaya nan zai kama da tuwo kuwa in ji garda ya ce kai ya haƙuri kuka yi gahi nan ina zuwa gardi sai Allah kullum kayi suke bai fasa ya sai sabon ƙarya ran nan da ya jinkiri bai kawo ba ana ruwan sama tattaza a iya cikin ruwan ya rufe ya rufe ƙwaryan yana kawo tuwo suka ce kawo nan anya mai ido ɗaya nan yau zai kawo shi kuma ya je ya ce ku yi haƙuri gane nan na kawo wayi ai ba fashi ya ce in dai da rai ba fayi don gama faɗa ya kawo ya ba su to ka gani fa to yanzu wannan wannan jama'a yanzu kai ne yanzu ka bayar to kudin ma masu bayarwan kokarin ku ya zama haka ka duba fa yadda ake yanzu ka kawo ko kwano a yi kahi a ciki kai garbi dala ina yake a wane mutum ya isa mun tsoron shi ma gardin wai to Allah ya ba mu hakurin zama da gardawa shikenan abin da za mu yi addu'a to me kake cewa ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون Allah yake walillahi na Allah ne kaza ne samawati wal ardi tasran arziki wanda yake na samai da kasai din na Allah ne walakin al amman shi munafiki baya fahimtar haka dan qur'ani ya faɗa wa ma min dabatin fil وما من ardi دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل- كل في كتاب to مبين duk wani arziki baya hannun kowa yana hannun Allah amma munafikai ba sa ganewa yaquluna يقولون لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن العزم منها اللذل kaji kuma mummunan magana da suke faɗa ya ƙuluna suna cewa la in lamul ƙasam ne wai wallahi rajana idan sun komo daga yakin bani mutsaliya zuwa birnin madina la yukrijana la azu za su fitar da masu daraja an wubi an wuzahum suna rabin kawunan minal azal a kawunan su za su fitar da manyan masu daraja su mai da su makaskanta annubi mu'minin in dai an dawo daga yaki za su fitar da su manzon Allah da sahabbai a Madina su munafikai su zauna kajifa la yakrijuna al'azu min halazal masu darajar garin madinan za mu fidda su wanda ba su da daraja su munafikan su zo garin su zauna kai munafiki walillahi ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين Allah ya ce to ai ba kunya da nasara gurin yaki ba ai ko walillahi izzatu Allah shine da bada galaba wali rasulihi da manzansa walil mu'minina da mu'minai mm.
ولكن المنافقين لا يعلمون ba da banza ba amma shi munafiki la ya alamu na bai isa ana sani cewa Allah ne da nasara da sahabbai ba mm.
يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الكافرون ya aiwal lazina amanu ya ku bayi da kuka yi imani la turihikumu ay tashghaluhum kada ya shagaltar da ku amwalakum dukiyoyinku wala auladakum ko yayanku an zikirillahi ga yin sallah lokaci biyar kula da dukiya ya hana ka sallah ko kula da 'ya'ya to man ya fa'ala zalika minkum duk wanda ya aikata wannan in ji Allah fa ulaika kaga masu shagala da 'ya'ya masu shagala da dukiya suka yi bauta wa Allah to idan an je lahira ba hanzari bane fa ulaika wayannan Allah ya ce humul kafiruna sune jumlan asararun bayi dukiya da 'ya'ya amfanin sa nan duniya dan Qur'ani ya faɗa zuyina linnasi hubbu زين shawati للناس هم الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والكال المسومة والأنعام والهرس ذلك ذلك متاع الحياة الدنيا والله- والله عنده حسن المآب zalika wancan na wannan ma mata shin dari ne na rayuwar duniya da za ku koma ga Allah gun Allah akwai kyakkyawan sakamako duk abin da kuke karka bari ƴaƴa ko dukiya ya shagaltar da kai ga yin abin da Allah ya wajabta maka wanda ya aikata wannan hakika yayi asara duniya da lahira baki daya mm.
وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين wa an ku jama'a ku ciyar fi zakati cikin zaka min ma razaqnakum daga abin da muka azurta ku inji Allah min qabli tun gabani an ya ji a hadu kada mutuwa ya zake wa ɗaya sai a lokacin da mutuwa ya zo bai kudo kana rabi ya ubangiji laula dan me yasa a karka ni Allah ba za a jinkirta mun bane ila ajalan qaribin zuwa ga lokaci nan kusa fa saddaka da za a ba a jinkirta ai ya ubangiji abin da ya zama wajibi a kaina da na sadakar ai wa kun mina salihin da na zama mutumin kirki da ana hajji da na aikin hajji na yi kaza kai tabada ibn abbas radiyallahu anhu ya ce ma kasartu hadin fi zakat wal hajji duk mutumin da ya takaita bai yi zakka ko aikin hajji ba illa sa'alar rujatu inda yayin da ya je lahira sai ya yi burin da ma ya dawo duniya to saboda haka jama'a duk wanda Allah ya bayi daman aikin hajji ya gaggauta ya je duk wanda ya zama haƙƙin Allah a wuyansa ya yi ƙoƙari ya fidda haƙƙin Allah walan yi wa kirin lahu ولن يوكر الله نفسا إذا جاء أجلها والله كبير بما تعملون walan yi wa kirin lahu nafsa Allah baya jinkirta wa mutum mai rai fa idza jaa ajaluha in lokaci yayi babu jinkiri dole lokacin da Allah ya nema sai an je to idan Allah ya baka wadata ka fitar da haƙƙin Allah kafin ka mutu idan Allah ya hore ma ka je aikin hajji kana da kuɗi kafin ka mutu ka yi gaggawa ka je duk wanda bai je aikin hajji ba ko wanda bai fidda zakka ba ina da kuma damar yi a lahira sai ya yi burin dama ya dawo duniya ya sake su to saboda haka duk wanda Allah ya hore masa ya bada himma ya je wallahu والله كبير بما تعملون wallahu kabirun dan Allah sarki ne mai bada labari bima ta'maluna ga abin da bayi suke aikatawa na alkhairi ne ko na sharri baki daya mm.
سورة